والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم شاتكوس قوتين أبريل شاتكوس قوتين أبريل دبوبيو 2026 wanda ɗaya girgin kuma ɗaya ne ko? yawwa yau ɗaya ga zulka'ida in fara adade kenan ɗaya ga zulka'ida 1447 Allah ka nuna mana ƙarshen wannan shekara lafiya cikin imani ka tabbatar mana dukkan alkhairan wannan shekarar da muke ciki da wacce za mu shiga ciki Allah ka yi mana albarka a rayuwa yau ne muka dawo karatu bayan tafsiri da aka sha a azumi muka huta muka ce to littafin da za mu dawo da shi shine al'aqida littafin aqida sunansa kawai al'aqida wasu taron wasu malamai ne ƙwararru a babin aqida suka haɗu suka yi wa'annan littafin a ƙasar saudi arabia domin ɗalibai a makarantun islamiyoyi da masallatai wannan manyan malamai da suka haɗu suka fitar da wani littafin guda uku series ne ga sunan ƙanana a hannuna guda uku sannan akwai lajinatin da'awa fil ifriqiya akwai wata babbar kwamiti babbar ƙungiya ta kula da harkar karantarwa da wa'azi wanda take kula da yankin afirka amma tana ƙasar saudi arabia ne wannan ƙungiyar wannan kwamiti ɗin ita kuma take kula da ita ta bibiyi littafin ta ba da shawarwarin inda ya dace a kai su a karantar suka turo mana littafin nan afirka wanda yana cikin kofinmu na najeriya kamar yadda mun rabarwa mutane nan gurin a karatunmu na baya so wannan shine littafin za mu bi su insha Allahu na ɗaya da na biyu da na uku kuma duk darasi minti 25 ne insha Allahu ta'ala saboda in Allah ya ba mu dama mu biya gidan rediyo a saka su ko kuma in wani ya samu damar zai dauki nauyi ya iya daukan nauyi wani lokaci gidan rediyon da kansu suke nema su ce a ba su wasu darussa da bai wuce minti 25 ba za su sa muna fatan duka abu ukun da na faɗa da ma wani wanda ban faɗa ba Allah ya ba mu damar mu mu samu dama mu biya ake sawa wasu ma su samu dama su biya a wani guri a sa gidan rediyon ma su samu dama su sa kyauta duk Allah ya ba mu wannan dama to littafi za mu gani shafi na goma sha ɗaya shi ne duk sauran mukaddima ne da yadda littafin yake da manufofin littafin to shafi na sha ɗaya za ku ga haƙiƙatun tauhid haƙiƙatun tauhid inda littafi ne na aƙida da aƙida da tauhidi abubuwa ne guda biyu da suke da alaƙa galibi ba a bambance mai aƙida mai tauhidi sai a haɗa su waje guda to shi ne malin zai rabe mana ta'arifut tauhidi wal aqida malin zai mana ta'arifi shine bayani da definition na meye aqida sannan kuma meye tauhidi so sai fara mana da at-tauhid sai ce at-tauhidu shi tauhidi ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa ghayriha mimma yahtassu bihi ta'ala shi tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wataala a bauta a bauta duk abinda aka yi to kaga yanzu a nan gurin ana bin mu bashi mu gane meye bauta meye ba bauta ba wanda a can gaba a cikin littafin za su gaya mana bauta za su ba mu nau'uka na bauta manya-manya kaman yanka kaman sallah kaman tawakkali kamar neman taimakon Allah subhanahu wataala za a ba mu misalai na bautan sai don a jakun nan ka karfa ka kuskura ka yi wa wani Allah wannan Allah kadai ake yi za mu gome wani ne bauta to bauta ka keɓance ta gaba wa Allah abinda ka san ya keɓance Allah shi kadai ne ka bashi shi kadai karka yadda ka ba wani wannan shi ne tauhidi in ka canja wani abu na Allah ka ba wani Allah to tauhidinka ya tabu wanda ya mutu ba shi da tauhidi kuma zai shiga wuta to shi matsalar wutan wanda bai da tauhidi in ya shiga ba zai fita ba duk wani sabo da ake yi in dai mutum yana da tauhidi in ya shiga wuta ana son ran zai fito amma yi kokari kar a shiga wutan amma banda tauhidi in ya tago an samu matsala to shi tauhidi shine kadaita Allah a abin da yake banta wa Allah wa yake saukar da ruwan sama Allah ne karka kuskura ka ce wani ne ya saukar da ruwan sama to in ku Allah ne yake saukar ruwan sama karka roki kowa ya saukar maka da ruwan sama sai Allah idan ƙasa ta shiga bala'i da nufin waye bala'in ya zo da nufin Allah in Allah bai nufa ba wanda isa kawo bala'i to karka roƙi wani ya yaye maka bala'in nan sai Allah shi kadai karka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam karka je kabarin wali karka je kabarin kowa karka kira sunan kowa sai sunan Allah shi kadai ni yanzu in zaka roƙe ni in baka dan wa zan baka dan Allah kadai ake bayarwa saboda haka shirka ne kace don Allah don annabi ko a maganan mu don Allah don annabi har manya za ga suna irin wannan magana don Allah don annabi don Allah ake yi yanzu sallan nan don annabi muke don ubangiji shi kadai muke to don Allah kadai ake abu kai in za ka bayar ka bayar don Allah ka in za ka roƙa ka roƙa don Allah na ba da misali ne guda biyu to mun faɗi mai tauhidi shine abin da ya shafi Allah ka keɓance masa shi kaɗai Allah baya son shirka na biyu al'aqida me ake nufi da aqida aqida shine ma yajibu al-imanu bihi min umuril ghaib shi kuma abin da ya wajaba yi imani da shi na abin da yake boye yanzu aikin nan da za ka yi shi ne zai sa ka zama mai tauhidi ne mun faɗi mai tauhidi to imani da abin da Allah ya ɓoye shi ne aƙida za a ce wane yana da aƙida in an ce kana da aƙida ana nufin kan san Allah kenan ka imanin ka da Allah ya kai makura kenan ba irin abin da ake faɗa ba wannan dan dariga ne wannan dan kaza ne wai aƙida ta raba mu a wancan ƙungiyanci ne ƙungiyoyi ne haka da aka rada musu suna nan ce aƙida ta raba kuma ai ba musulunci kenan in tabbas aƙidan ta raba in dai aƙidan ta raba to ko ai kuma an samu matsala to karka dauki kungiyar izala kungiyar wa ka kira su aƙida aƙida matsala kenan yawa aƙida babban abu ne shi yake shigar da mu musulunci shi yake fitar da mu musulunci don kace wancan aƙida wancan aƙida to shikenan an samu problem to shine abin da ya wajaba ka yi imani shi na gaibu kamar imani da Allah kaga Allah ne wa taba ganin Allah ba za a ganshi ba a duniya ba za a ganshi ba amma saboda miƙa wuya sai ka yadda akwai Allah wannan shine aqida kisa musulmi babban mutum ne fa wa mala'ikatihi don Allah annabi bi mawla bana akwai mala'iku ba mun taba ganin su amma muka gaskata annabi wannan shine aqida wa kutubihi Allah ya ba mu annabi ya ba mu labarin littattafai Qur'ani ma ya ba mu labarin da yace akwai at-Taura akwai Linjila akwai Zabura akwai duk wannan tafi aka girga mana banda Qur'ani ba wanda muka gani amma duk muka yi imani da na baya wal yawmil akhir muka yi imani akwai ranan karshe duk ɗan uwanka da suke mutuwa ba wanda ya taba ka taba ganin sa ya dawo har yanzu ana mutuwa kuma an ki karewa amma ka yadda akwai ran da za a kare ima aqida kenan mun yadda kowa zai kare mun yadda kuma wanda suka mutu nan da aka bamu labari duk za a tashe su amma mu taba ganin wani an tashe shi ba don Allah ka gaya miki shi yasa musulmi wallahi musulmi in yayi da gaske aljannar sa tafi kusa da wutan sa aljannar ka ta kai 90 bisa 100 wutar bai fi 10 ne bisa 100 ba wannan abu ka yadda da shi baka taba gani ba kuma in kuma ka bari ayi wasa da lahirar ka a zo a ce maka akwai wani akabari zai iya taimakonka a zo a ce maka ba Allah ba akwai wanda zaka iya roƙansa ya maka a ce maka ba Allah ba in ka faɗi zaka iya kiran sunan wani ana ruɗanka kuma kai irin wannan imani kai irin wannan abu mai wahalan Allah ya azurta ka da abu mai wuyan nan ka yarda da shi kuma ka yarda wani wani sakanci ya zo ya bata maka wannan imani zan muku tambaya zan muku tambaya yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muƙaddara ya halatta ma ka kira sunansa in ka shiga bala'i muƙaddara sai ka ce ni ba zan kira sunan annabin ba ni sunan Allah kaɗai zan kira dole idan ka tashi Allah zai ce me yasa baka kira sunan annabi ba ba zai tambaye ka ba muqaddara fa ya halatta to ina kuma in bai halatta ba shehin ka da kake ji da shi shi shehi ne Sheikh Abubakar Mamur Gumi shehu kakansa Sheikh Usman Dan Fodio ba ana tafiya har Sokoto hubbarin shehu ko ana roƙan shehu ya biya bukata ba to muqaddara ya halatta ma a kira shi sai ka ce ni ba zan kira shi ba ni wanda ya halatta min ya ce shi kadai shi Allah shi kadai zan roƙa sai kana da matsala ba ka da matsala to balle Allah ma bai halatta maka ba Allah ya ce in kai za ka shiga wuta mun gane walƙadar khairihi wa sharrihi ka yi imani da ƙaddara na alkhairi da na sharri duk abin da ya same ka Allah ne na alkhairi na jin daɗi Allah ne na shiga damuwa da nufin Allah ya zo in Allah bai ga dama ba wallahi ba zai same ka ba wannan babi ne babba shi kuma za mu shige shi a gaba duka wannan shine aqida duka shine aqida yanzu nan abu ya faru da kai ka ce dama Allah ya rubuta tun akwai wahala fa aqidan fa ba sauki ne da fa akwai wahala shi sa ladanta yake da wahal yake da girma za mu karanta falalanta a gabayi mutum ne ya zo zunubinsa ya cika duniya amma a ƙidansa lafiyanta ƙalau aka zuba masa zunubansa ya kalla ya ce ya Allah me za a yi ana aka ce gwada aiki ya ce ba sai an gwada ba a kai shi hutansa kawai shi saboda ya ga girman aikin amma ya zo gaban Allah yana da aƙida sai aka ɗauko aƙidansa ƙwaya ɗaya sai aka ɗauko la'ilaha illallahunsa ita kaɗai sai aka ɗauko aka sa zunubinsa da ya cika duniya ana ɗora la'ilaha illallah sai ta hargitsa wancan zunubin kawai ta wargaza shi ya zama babu zunubi aka ce tafi aljanna ɗaya fa aka kawo la'ilaha illallahunsa ita kaɗai aka kawo saboda girman aƙida saboda babban aiki ne yanzu nan bala'i ya same ka ka ce wallahi Allah ne alheri ya same ka ka ce Allah ne duk wani wanda ya maka hanya baka kula shi ma lokacin wannan babban karatu ne aljannar ka tana nuna a hannunka to wannan shine wa ma yatba'u zalika min umurin da kuma duk abin da yake biyo bayan haka na al'amura duk ka mika su zuwa ga Allah zuwa ga Allah zuwa ga Allah zuwa ga Allah wannan shine bambancin tauhidi da gida kun ga babban abu ne mai girma ahammiyatul aqidatu sahiha wal hajatu ilaiha muhimmancin aqida ingantacciya da kuma bukatuwanta da mu muna bukatuwa mu samu aqida ingantacciya bari ku ga muhimmancinta da kuma bukatuwar kowa ya zama mai aqida ne tazharu ahammiyatul aqidati sahiha bima yali zamu ga muhimmancin aqida ingantacciya zai bayyana mana karkashin waɗannan abubuwa guda biyar da zamu karanta na daya annaha asasu bina'il mujtama wa salahuhu wa sa'adatuhu ita aqida wani babban ginshi'i ne da yake gina society ba za a ke samun hayaniya ba da zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta idan al'umma tana da aqida wallahi za a zauna lafiya za a zauna lafiya babu fasadi babu barna al'umma za ta yi kyau domin Allah in kun kadaita shi shine zai ta saka muku albarka وما كان الله ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون in dai akwai bayin Allah na gari da suke kadaita Allah to Allah ba zai halakar da al'umma ba akwai moro-moro na yin aqida ingantacciya da yawa wanda ba mu da lokacin da zamu fade su saboda aqida ingantacciya tana kare society daga shiga hayaniya daga shiga wargajewa daga samun tashin hankali bari ba ku kankanin misali kasar saudi arabia wala in kana neman yanzu a duniya gurin da zaka je kaga aqida islamiyya da tauhidi ingantacce ni kan ban san kasar da ya kai wannan kasar babu bautan kabarurruka babu sujjada wa shehunai kabarin annabi yana kasa amma abinda annabin ya faɗa a yi da kabarinsa shi kada yake za a je a yi wa annabi addu'a sallallahu alaihi wasallam a yi irin sallaman da aka fada a yi a wuce kai da ka zo da ba daga kasar ba Allah ya azubta kasar da kare kabarin annabi daga abin da Allah baya so don mun karanta wayannan hadisai ai na ziyara da yadda ake yi yaro ne zaka samu yana cikin talauci suna cikin damuwa amma duk wani abu da za a yi zai ce maka Allah ya ce maka ubangiji ne Allah ne shugaban ƙasa ya san Allah ne mai yi Allah ne mai kaza Allah ne mai kaza malamai kullum ana cikin tarbiyya wallahi zaka samu mutum daga nan ƙasar tamu kafin ya tafi Saudiya lalatacce ne baya kan dare amma in yaje ko aiki yaje yi inda ya samu guri mai kyau na wajen mutanen kirki yayi shekara biyar ya dawo wallahi in baka yi sa'a ba kai malamin sa ma shi zai ki saita ka a wasu abubuwa na akida akwai dalibai na da na sani da yawa wanda kafin su tafi anan halin da suke ciki ba wai lalatacce ba amma yanayin yanzu aƙidan da suke da ita da maza da mata duk ina da ɗaliban da zaman su a saudi arabia canjawansu yana ba da mamaki kuma in ta shiga jikinka shiga jiki take yi in ka zauna da mai aƙida wani abin ko bai koya maka ba sai ya bi jikinka bai fi sati ba na ɗau iyalai na akwai wata ɗalibata ta dawo daga saudi arabia tana karantarwa a nan makarantar tun daga saudiya aka tu aka ce min malam gata nan za ta zo ta dawo gombe ta ba da gudunmawa a mata alhad ajin mata take karantarwa mata na ran asabar asabar da neman gida sai ya kama za ta kaura daga gidan da take sai na ɗauki iyalai na ce mu tafi muka je muka duba wani gida gidan ya mata amma kusan damuwanta ‘ya'yanta maza ne sun kai shekara sha bakwai sha biyar ƙasa na so ku duba yadda aƙida take shiga wannan matar sai ta ce to ni yanzu ba kama gidan da ne damuwa ta ba ‘ya'yana maza gari ya waye matar wani ta fito ni kuma ‘ya'yana maza sun girma sun kai shekara 16-17 a ce suna cuɗanya da matan mutane ‘ya'yanta ne fa ‘ya'yanta ne fa sai ta ce mai yanzu abin tashin hankali ina gurin wanki ‘ya'yana yanzu za su fito tsakar gida suna wanki matan mutane suna so su fito za su yi girki in na kore ‘ya'yana waje na takura musu in na ce su yi a cikin gida sun shiga haƙƙin matan wasu yadda muka dawo gida muna hanya ita mun ajiye ta za ta hauke kina 52 sai nake gawa iyalai na ce kun ga yadda aƙida take da tasiri da kanka in ka sha aƙida da kanka ba za ka yadda a saba wa Allah ba za ka yadda ba a anguwan da ta zauna matan nan sai tana neman makaranta na ce to alafar ya miki nisa amma ki nemi duk makarantar da ke ga ya dace mu ga yadda za a yi sai aka kawo mata sunan wata makaranta ba zan faɗi makarantar tana zuwa makarantar tun kafin ta tuntube ni sai ta ji makarantar tana zuwa da ta ga abubuwa na aƙida marasa kyau sai ta ce to ainihin gudun in biya na ma za a yi ba zan kai yayana ba gara malam dun nisan al'afar na kawo su gudun ƙarshe ma sai ta kai su darul hadis ya ɗanta mata dama dama da darul hadis shek ali ibrahim allah ya saka masa da alkhairi ya ce malam wannan mata mai irin aƙidan nan kuma ta gonka ta zo ‘ya'ya shida ko bakwai ne ya ce su kuma dukkansu kyauta za su yi karatu aƙida tauhidi karka yi wasa da shi karka yi wasa da shi duk gunda za a koya maka shi ya zama kana manna da malamin nan sai ka mutu baka da tashin hankali amma rashin aƙida abu ɗaya abu ɗaya sai sa ka mutu ka rasa rabo a duniya to na daya na biyu kenan na daya kenan na biyu annaha sababun fi istiqamati shakhsi wa salamati tafkirihi wallahi ita aqida da tauhidi abu ne da zai sa ka tsira ka samu tsayuwa tsayuwar daka kai afwan sannan kuma kwakwalwarka ba za a iya yakatta ba kullum ina faɗan karatun nan ina cewa ƴaƴanku ku ba su aqida duk inda suka je ba za a yaki kwakwalwarsu ba na ba ku misali a cikin azumi ko na ce akwai amini na da ya zo nan gurin da kuma wani babban alaramma shi ma amini na kuma malaminmu muna tsaye aminin na yana cewa to yanzu ga admission an samu zuwa cyprus zuwa turai shi tashin hankalinsa babu tarbiya shi tashin hankalinsa ba tarbiya sai shi ɗaya aminu na sai ji labarin muna cewa ya ji cikin tattauna mu yana gaya ai amma yaran alhamdulillah sun haddace qur'ani sai wancan sai taho ya ce malam ka bar su tafi turai ɗinsu ba ka ce sun haddace qur'ani ba ce ya ce ba yadda za a yi su haddace qur'ani kuma su shiga gurin hayaniya allah ya bari su hargitse ba zai yi ba allah ba zai yi wannan abun ba yaro ya haddace qur'ani ya shiga gurin lalacewa kuma ya lalacen ba za a samu wannan ba ba za a samu kuma mahaddacin ƙur'ani ko ya kauce hanya da cikin sauƙi za ka dawo da shi wani ka ji tsoron Allah wani ka tuna mai Allah ya faɗa wallahi cikin sauƙi za ka dawo da shi kuma mai ƙur'ani wanda ya san Allah ba zai ma saba wa Allah ya zauna lafiya ba ba zai yi ba ba zai yi ba yana samun kuskure ƙarami ji yake kamar sama da ƙasa ne za ta haɗu to wannan aƙida za ta sa ka zama kana tsayuwar daka kuma za ta kare kwakwalwarka da duk hayaniyar da za ta zo wala ba za ta same ka ba shi sa ku ba wa yaranku aƙida ku koya musu tauhidi duk hayaniyan zamani yanzu lokacin da hayaniyan boko haram wane ne da sai ta zo wannan ayyaba ne da ya shafi aƙida amma yaran da suka sha karatu ana farawa za ce wannan ba aƙidar mu bane wannan ba hanyar mu bane wannan ba karantar mu bane wanda ba shi da kyau ba sai ne za a tafi aje ita samun hayaniya aƙidar ba Allah in ta so yana za ka tunanin ɗanka ma zai fada wannan abu ka karantar da shi ka ba shi ƙura'ani ya tashi tun daga ƙura'ani a so a koya wa yara koya musu na uku biha ta dima wal amwal da aƙida ne jini da dukiya Allah yake ba shi kariya in an sha aƙida za ka san jinin mutum haramun ne dukiyar mutum haramun ne bai dace a ci dukiyar mutum ba sai ta hanya kaza sai ta hanya kaza sai kaza tana kare wannan zalunci zaluncen shugaba in yana kan kujera in mai aqida ne yana tunanin Allah zai tashe shi za a yi hisabi amma wannan shugaban namu kamar suna gaba za a yi hisabi bane haka suke gani har ba za a yi hisabi ba abu na biyar annaha asasu qabulul amal ita ce ginshiki na karban aiki duk aikinka da kai in baka da aqida rubujajje ne innahu man yushrik billah ko faqad harrama alayhi janna wa ma'awahu an-nar inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wani waje aka ce walau ashraku la habita anhum ma kan duk abinda kuka aikata in dai akwai shirka Allah zai zai ruguza shi la in ashrakta la yahbatanna amaluka aikin ka zai ruguje to ita asasi ne na akarbi aikin abu na biyar na ƙarshe annaha sabab dukhulul janna wan najatu minan nar sababi ne na shiga aljanna sababi ne shiga aljanna inda kana da aqida kawai ka gyara aljanna ka tana fi asalatu tauhid fil bashariyya asalin tauhidi a cikin dan adam kana nasu ala tauhid asalin mutane kowa yana kan tauhidi ne dai da aka halice mu kowa yana kan tauhidi ne alqawim kuma tauhidi mai karfi munzu khalaqahumullahu ta'ala tunda Allah ya halice mu muna kan aqida da tauhidi ne summa hadasa shirku ba da zalik daga baya ne shirka ta zo wa kana mabda'uhu fi qaumin nuh farkon shirka ya faru ne a lokacin kar annabi nuh Allah da ya halicci mutane lokacin annabi adam sai da aka yi shekara dubu ana kan aqida amma zamanin annabi nuh sai aka fara samun shirka mun gane ko lamma galaw fi salihin kuma asalin shirkan ta faru ne lokacin da suka wuce gona da iri akan shehunansu suka je suna daukan hotunan shehunansu suna mannawa ana yi a riga ana cina su wai da sunanta hatta abaduhum daga baya suka zo suna musu sujada suna roƙon su suna musu addu'a suna kaza suna kaza suna kaza to daga nan ne aka fara samun abin nan matsala a shirka matsala na aqida matsala na tauhidi da mutane kowa yana kan fitra ne Allah ya faɗa kana nasu ummatan wahidatan da mutane asali al'umma ɗaya ce duk akan aqida suke tauhidi faba'at Allahu nabiyina sai suka samu sabani suka bi shedan sai Allah ya aiko da annabawa mubashirin wa mundirin suna musu gargadi kar abi kan kar abi shirka abi Allah shi kadai wa fil hadith ya zo a cikin hadisi al-qudusi na qudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqtu ibadi hunafa kulluhum na halicci bayina dukkan su akan aqida ba wanda baya kan aqida wa innahum atatuhum ash-shayatin daga baya sai shedan yazo musu fashtalathum an dinihim sai ta rude su ta canja musu addini ta sa musu shirka suka zama mushrikai da babu wannan hatta ko an dinihim wa haramata alaihim ma ahallat lahum shedan ya haramta abinda na halatta musu wa amaratuhum shaydan shaydanu suka umarce su an yi shirku bi su yi shirka da ne malam unzal bihi sultanan babu wani dalili ni ban ce ayi ba amma shaydan ya juya kokolwan su qala ibnu abbas radiyallahu anhu anhu ba ibnu abbas Allah ya gara masa yadda yake cewa kana baina nuhi wa adam ashratu qurun tsakanin annabi nuhu da annabi adam shekara dubu ne kulluhum ala shari'atin min alhaqi dukkan su suna kan addinin gaskiya sai zamanin annabi nuhu ne aka bauta wa salihai aka manna hotunan salihan bayi daga nan aka fara samun shirka za mu dakata a nan gurin insha Allah tabaraka ta'ala karatunmu na gobe za mu dan karasa abin da ya saura kuma mu shiga babi na gaba subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine darasi na daya